ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بياته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة من ساكت دعاء وانا مسلاتي من البركة مسلاتي عثمان ابن عفان على الجبل بيا أتكلم برمن كانوا أيو يمشي جمعة 29 ga watan Rajab hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama 1432 wanda kuma ya zo daidai da ɗaya ga watan bakwai miladiya ta 2011 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratul layl wanda a yau insha Allah za mu karkare ayoyin da suka yi saura a cikin wannan sura za mu tashi da kan آية تبو مشاكل إلا علينا للهدى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلقى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤمن ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى
ubangiji madaukakin sarki yake cewa inna alaina lal huda lalle tabbas shiriya tana kanmu wa inna lana lal akhirata wa ula kuma lalle ta karshen da ta farkon namu ne fa anzartukum naran talabba dan haka ina nayi muku gargadin wata wuta wacce take ci balbal la yaslaha illa al-ashqa babu mai shigarta ya kula da ita sai wanda yake mafi tsiya cewa allazi kazzaba wa tawalla wanda ya karyata kuma ya biya baya wasa wasa yujannabu al-atqa kuma da sannu za a nisantar da mafi tsoron Allah da gare ta allazi yukti malahu yatazakka wannan da yake ba da dukiyarsa yana mai neman ya tsarkaka وما لأحد عنده من نعمة تجزى babu wani wanda yake da wata ni'ima wanda yake da wata ni'ima a gurinsa da ake neman sakamakonta illa ibtigha'a wajhi rabbih al'ala fa ce neman fuska ta ubangijinsa mafi daukaka wala sauka yarda kuma lalle da sannu zai yarda zai gamsu idan ba a manta ba a ayoyin da suka wuce. Ubangiji maɗaukakin sarki ya yi maganar mutane guda biyu da wanda zai gaskata da abin da Allah maɗaukakin sarki ya turo annabi sa da shi na shari'a ya yi imani ya bayar da haƙƙin da yake kansa haƙƙin Ubangiji da haƙƙin bayansa ya ji tsoron Allah ya gaskata kalma mafi kyau ko ya gaskata sakamako mafi kyau ubangiji ya ce fasal ya sirhu lil yusra sannan wanda shi kuma zai yi ruwa ya hana haƙƙin da Allah ya ɗora masa ta ɓangaren sa ko haƙƙin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora masa na bayansa ya hana haƙƙin Allah ya hana haƙƙin bayi wasagna ya wadatu da kansa ya rika ganin cewa shi ya wadatu ba shi da bukatar komai a wurin Allah ya karyata sakamako mafi kyau ko ya karyata kalma mafi kyau ubangiji ce fasal yasiru lil usra za ku ainihin sauƙaƙe masa har ya kai ga mafi tsanani to dan bawa ya fara tabbatarwa da cewa ubangiji madaukakin sarki ba azalimin kowa bane ba haka kawai zai kama bawa da laifi ba sai ya masa bayanin abin da yake laifi ya masa bayanin abin da yake daidai idan ya ƙi yin daidai din ya yarda ya laifi to a lokacin ne ubangiji zai kama shi da azaba dan ubangiji ya yanke wa mutum hanzari ya aiko annabawa suna masu gargadi suna masu bishara rusulan mubashirina wa munzirin bi alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul manzanni suka taho suna bishara suna gargadi dan kada mutane ya zama suna da hujja da za su kafa wa Allah ranar gobe kiyama su ce ina ma an aiko musu da manzanni ai da an gaya musu abin da ake so da sun yi da sun san abin da ba a so da sun bari shi da ubangiji ya nuna cewa ya wajabta wa kansa bayanin shirya wa ba kana Allah li yudilla qauman ba'da id hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun ubangiji ba da zai yiwu ya kama mutane da laifin kasa ba bayan ya shirye su har sai ya bayyana musu abin da ya kamata su su kiyaye sai ya yi musu bayanin abin da ya kamata su kiyaye idan sun ki kiyayewa a lokacin ne zai kama su da laifin abin da suka yi na baka da haka ubangiji sai ya dora wa kansa nauyin bayanin shari'a ya bayyana aqida ta imani da abin da yake kafirci ya bayyana abin da yake ikhlasi ne da abin da yake munafici ne ya bayyana abin da yake da'a ne da wanda kuma ma'asiya ne ya bayyana abin da zai kai mutum zuwa ga aljanna zuwa ga sa'ada abadiya ya bayyana masa abin da kuma in yayi shi zai kai shi zuwa ga tabewa har abada ubangiji ya dauki nauyin nan nan ramarsa da hikimarsa da falalarsa ita sa ita ta sa shi haka wato ba wani da ya tilasta masa ba ubangiji babu mai tilasta shi babu wanda ya isa ya tilasta wa Allah ya yi wani abu duk abin da ya yi shi ya ga dama ya yi fa'alu lima yurid abin da yake so ne yake aikatawa amma maganar a wajen ta masa wanda ba ta taso ba sai dai shi saboda falalarsa da ramarsa da hikimarsa yana iya wajabtawa kansa abin da ya ga dama ya wajabta wa kansa da kaza rabbukum ala nafsihi rahma wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin ubangiji ya wajabta wa kansa wannan yace ya wajabta wa kansa rahama to bisa abin da ya zubta wa kansa ba wani ya zubta masa ba kaga wannan halala ce to a dalilin haka ne ubangiji yake aiko da annabawa ya saukar da littattafai annabawa su yi ta wa'azi littattafai kuma su kunshi bayanai na halal da haram na a yi ko a bari wanda duk rahama ce ta ubangiji da ubangiji zai kyale mu haka nan mu yi laifi kuma ya koda mu da da laifin mu bai kike mu ba bai zalunce mu ba falalarsa ce kasa yake mana bayanin abin da ya kamata mu guda to inda alaina lal huda lalle shiriya tabbas akan mu take wato mu muka dauki nauyin bayyana abin da yake shiriya ne da haka wanda ya so zai iya bin wannan shiriya wanda kuma ya ga dama zai iya kauce mata ko dai za mu yi bayani wannan aya ba za ta zama hujja ga mu'tazila ba waɗanda suke ganin wajibi ne ubangiji yayi abin da yafi zama yafi zama maslaha kun san aqida ta mu'tazilawa suna cewa wajibi ne ga Allah yayi abin da yake al-aslahu shine suke cewa wujubul aslah wato wajabcin ne ubangiji abin da yafi zama maslaha wato duk abin da kaga ubangiji ya aka ci maslaha wato kuma wajibi ne haka wannan aqida ce ta bangararrun mu'tazilawa wanda suke wajabta wa Allah abinda babu wanda ya sai wajabta masa a wannan aqida ta wujubul aslahi ita ce ta sa Abul Hasan al-Ash'ari ya fita daga hanyar mu'tazilawa wato tana daga cikin dalilai da ake faɗa wanda suka sa shi ya bar mazhabar mu'tazilanci kun san kamar yadda ya aka sani a tarihi mahaifiyarsa tana auren abu aliyu jubba'i abu aliyu jubba'i kuma kusa ne a cikin tafiyar mu'tazilawa wato shugaba ne babba mai faɗa a ji to a wajensa ya tashi wannan aqidar shekara arba'in yana tafiya akan wannan aqidar ta mu'tazilanci to sai wata rana ya tambayi malaminsa kuma uba a gurinsa shi ne abu aliyu dubbari ya tambaye shi wata tambaya wanda ya kasa ba shi ansa wanda daga nan ya gane cewa to aqidar na ashe ƙarya ce ba inda gaskiya ce da ya san yadda zai gaya masa ya tambaye shi yace da shi ɗan uwa ne guda uku ikuwa ne guda uku ɗan uwa ɗaya mumini ɗaya kafiri wato ɗaya mutu mumini ɗaya mutu kafiri ɗaya kuma ya mutu yaro kankani dole ne makomar waɗannan uku sai abu ali ya kada baki ya ce wanda ya mutu mumini zai tafi aljanna wanda ya mutu kafiri zai tafi wuta wanda ya mutu yaro kankani ya ce wannan ba shi da la tawaba lahu wa la iqam ba shi da lada ba shi da hukuma to ba wannan ba wannan to shi ne sai ya tambaye shi ya ce a'a to idan shi wannan yaro kankani wanda ya mutu yana karami ya ce wa ubangiji ya Allah ya aka yi kasa dan uwana mu yi aljanna ni kuma ka sa ni sai saboda ka mutu da kai aikin da zan saka aljanna tunda su a gurin su aikin mutum shi ke kai aljanna ba falala ba ba ba wani ihsani ba kawai kai ne dole a yi maka yace wancan aiki yayi na tashi sai kuma ka mutu kankani ba kai aikin komai ba saboda haka ne baka samu aljanna ba yace to ya ubangiji ai kai ka karɓi raina ina karɓi ai da sai ka bar dalila in girma in yi aikin da dan uwa na yi na imani ki maka sana aljanna yace a sai ubangiji ya ce da shi a'a maslaha ka na duba inda na kare ka ta girma to kafirci za ka yi kuma ka ga wuta za ka to gara kana nan kai ba wuta ba kai ba aljanna ba da haka maslaha ka na duba sai na karɓi ranka kana kankani sai abu hasan al-ashari ya ce a to idan wancan kafirin da ke wuta kuma ya kwala ihu ya ce a to ni ya ubangiji dan bai baka duba maslaha ta ba ni na kashe ina kankani da yana ka gane na girma na yi kafirci haka ne wani wuta inda ana duba maslaha shi na sai a duba tashi to nan da nan sai ya shiru ya kasa ansa da zai ba shi to sai ya gane aƙida cewa wajibi ne Allah ya abu kaza kada ba aƙida musulunci ne ce tilas Allah ko ne kaza wato tilas ne akan Allah ya yi kaza wanda ba aƙida musulunci ne da haka wannan aya ba wai tana goyon bayan wannan aƙida ba ne wannan inna alaida ubangiji shi ya lizunta wa kansa ba wanda ya lizunta masa ba ubangiji na iya wajabta wa kansa kamar yadda yana iya haramta wa kansa ba wani ne zai haramta mishi ba ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalim sannan ce wa inna lana lil akhirati wal ula kuma dalle tabbas ta karshen da ta farkon jinnabi ta karshen ita ce lahira ranar gobe kiyama ta farkon kuma ita ce duniya ubangiji ya ce da duniya da lahira duka babu duk mulkin mu ne halittar mu ne mu muke tasarrufi a cikin su yadda muka ga dama wato wannan kamar cikon bayani ne dan kada ka fahimci inna alaina din nan ubangiji wato akwai wani abu da ake wajabta masa ba wai shi yake wajabta kansa ba ai duk duniyar da abin da ta kunsa mulkin Allah abin da yake cikin sama walillahi mulku samawati wal ardi wa bainahuma abin da yake sama da abin da yake kasa da abin da yake tsakaninsu duk mulkin Allah ne wani abin da aka ce mulkin ka ne na ka ne to kana dama kai tasarrufi a cikin sa yadda kake so ubangiji shi yake da mulki na hakika duk wani mai mulki mulkin sa ba na hakika ba ne mulki ne idafi wato riko aka bashi aro aka bashi shi yasa ko dukiyar ka ba za ka kashe yadda kake so ba sai yadda aka tsara maka sai da shari'a ta ce ga yadda za ka yi shi yasa mulkin ka ba na hakika ba ne ubangiji shi ke da mulki na hakika shi yake yi yadda ya ga dama cikin mulkin sa don haka sai ya nuna cewa wancan wajabci da da yayi wa kansa ba wai yana nuna akwai wani abin da yafi karfin sa bane a ko bai nashi ne da duniyar da lahirar duka nashi ne to kaga a ce a baitun al-busiri a cikin al-burda da yake cewa wa illa min dunika dunya wa darrataha wa min ulumika ilma al-lawh wal qalam cewa yana daga cikin kautarka ya rasulullahi duniya da kishiyarta wato duniya da lahira duk wani bangare ne na kyautar manzon Allah yace wani bangare kuma yana daga wani bangare na ilimin ka ilimin al-lawh al-mahfuz da kuma al-qalam al-qudrat to kaga wannan aqidar ta wuce iyaka annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai yarda da wannan ba domin abu ne da ya ci karo da lahira ya ci karo da alqur'ani Allah ce wa inna lana lal akhirata wal ula duniya da lahira duk da Allah mulkin sa ne tasarrufin sa shi yake yin yadda ya so da su shi yake bayarwa da wanda ya so ya hana wanda ya so annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba wannan da'awar ba bai taba bugar kirji yace duniya da lahira tashi bace da haka kaga wannan magana da Busairi ya faɗa komai kyan niyyarsa ba za ta gyara magana ba a kada kawai ka ji ta dubi cewa ai niyyarsa mai kyau ce ya so ya ban manzo Allah ne to ko dai niyyar mai kyau ce ba wai muna tuba niyyar sa bane to magana da ya faɗa daga Allah ba zai ba zai goya masa baya ba dan Allah baya goyan bayan dukkan wata magana da za a faɗa ko a majalin yaban sa ne idan ka saba wa aqidar musulunci aqidar nan wacce ya zo domin ya baka kariya domin ya bayyana ka shi yasa da aka ce da shi masha Allah wa ta yace kada a sake faɗa wannan magana lokacin da aka ce da shi ya san gaibi nan ma yace kada a sake faɗa wannan magana duk wata magana da ya an faɗa wacce za a ɗauki haƙƙin Allah a bashi a jingina masa to sai ga ta tsawa ya hana kaga waɗanda suka faɗa da kyakkyawan niyya suka faɗa amma ba sa Allah ya kyale su ba ba kada a ce ai tun da dai yaban Allah yaban manzo Allah ya fito komai ma ya faɗa kan niyyarsa da tsarkin zuciyarsa da sanin sa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kai nasa habbai ba amma Allah ya daka musu tsawa ya hana su saboda ka wannan baiti ya saba wa koyarwa ta alkur'ani ya saba wa abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi don haka ba daidai bane shi busairi kamar da aka sani a tarihi ba malami bane a mawaki ne ya kan yi waƙoƙi na yabo ga wasu ana ana wato kan bi sarakuna haka da masu miki yana musu waka suna da yadda dai kasan su dan shata su ko abin nan to shi ma haka yake wannan shi ne abin da yake a rubuce ba wai ba wai tallafi ne ba a in aka duba littafin alwafi qawatul wafayat na Muhammad ibn Shakir al-Kutubi ya yi lafiya ya faɗi tarihin sa kuma wannan shine abin da aka sani ba malami ba ne da ya kare mawaki ne akwai wasu waƙoƙin sa da ba za su karantu ma saboda wato suna cike da batsa ba za ka iya karanta su ba ko sa ka yayi ya yi abin da yake irin abin da mawaka suke yi fi kulli wadin ya bihu da za ka da za ka yi mamaki ba eh kaga dan ka ji shata na ka a sha ruwa ba zai bi ba ka ba ce ya aka yi shata kuma duk girman ka duk ilimin ka a shata to irin wannan ne dan ka ji wanda yake mawaki irin wanda Allah ya ce fi kulli wadin ya bihu suna turkaniya a cikin kowane kazazzabo to ba za ka yi mamaki ba dan kaji yana da kariya irin wannan sai dai illa iya ka mutane dai a gane inda ya faɗi abu mai kyau a faɗa inda kuma ya kuskure a bashi da kuskurensa a nema a nema masa Allah ya bi masa Ubangiji ce wa inna lana lal akhirata wal ula aka kaddamar da lahira aka jinkirtar da al'ula wato duniya duk da cewa duniya ita ce ta farko ita ce gada da za ta taka zuwa lahira amma sai aka ambaci lahirar sannan aka ambaci duniya saboda dalilai biyu dalili na farko a nuna maka muhimmancin lahira a nuna maka cewa ita ce gaya saboda ita ne aka yi aka yi duniyar aka yi woka don haka abinda duk ake so ka yi to ka yi don lahirar a can ne za ka samu zama na har abada in kai mai kyau ka samu sakamako kyakkyawa in kai mara kyau kuma ka samu mara kyau yana yasa aka kaddamar sannan abu na biyu abinda malamai suke ta mura'atul fawasil za ku ga cewa ayar tana karewa da alif maksura inna inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirah wal ula anzartukum nara talazza la yasqa da alif maksura to dan ay mura'atin wannan dan ay mura'atin wannan aka aka kaddamar da lahira din duk da cewa a zuwa ita ce ta biyu sannan duniya ce ta farko sannan ita kamar yadda ya zo a kissar annabi Musa alaihi salam a cikin surat ta amanna bi rabbi haruna da rabbi haruna wa Musa aka kaddamar da haruna din sannan Musa duk da cewa a daraja da martaba da falala da ɗaukaka da Musa din shi ne a gaba to amma saboda ayi mura'atin hawasin wato ajiyar aya yadda ake ajiye aya sai aka kaddamar da harun sun sana da kudin musa da karshe to haka nan ma aka yi saboda haka waɗannan dalilai biyu su suka sa aka kaddamar da lahira sannan aka ambaci duniya da karshe da Umar ibn Bashir yake cewa na ji manzo sallallahu alaihi wasallam yana hutuba a hutubar sai yana cewa anzartukumun nar anzartukumun nar anzartukumun nar na gargade ku wuta na gargade ku wuta na gargade ku wuta yace har mutumin da yake kasuwa zai ga Annabi sallallahu alaihi wasallama yana faɗa wani wato ya ɗaga murya yadda duk nisan mutum zai biyo shi yake cewa hatta waqa'at khamisatun kanat ala atiqihi inda rijlai hatta da wato wani abin nan wani mayafi wanda yake kafadarsa sai da ya fada a daidai kafafuwansa sai da ya fado daidai kafafuwansa saboda yadda ya rika daga murya jikinsa yana motsawa da anzartukum an-nar anzartukum an-nar da haka wuta ubangiji ya fi kanta a nan ya ce fa an zartukum naran talabba don haka na gargaɗe ku wata wuta talabba wacce take ci balbal fa an zartukum na gargaɗe ku ko dai da ayoyi da suka gabata waɗanda suka gabata a wannan sura aka faɗi abinda za ka yi ka shiga aljanna da wanda za ka yi kuma ka shiga wuta Allah ya kiyashe mu wanda ya zama shine gargadin da da da Annabi sallallahu alaihi da Allah madaukakin sarki ke faɗa a nan fa anzartukum na gargade ku wato na muku gargadi a bai a filla filla a baya na kuma yi muku a dunkule ko kuma fa anzartukum naran talabba wato ina gargadin ku ya zama na wannan fi'ili ba fi ana nufin alhal da shi ana nufin alhal da shi kamar yadda zaka ce ishtaraitu ba kana nufin jiya koyo ba yanzu da kake nufi na saya kamar ka ce azamtu alayka Allah taf'ala kaza kai amfani da kalmar azamtu wanda fi'ili ne madi amma kuma kana nufin alhal da shi daga wannan na ina gargadin narar wata wuta an yi tankirin ta littahwil wato dan a tsoratar da kai wato wata wuta ce mai ban tsoro wata wuta ce wacce take ta mai tattare da tashin hankali talabba wala sifar tashi talabba wato taltahib wacce take ruruwa take ci balbal wanda sifa ce ta ita wuta da talabba anan asluhu ta talabba shigar da aka aka hakki dai yayi da ta'id akwai wasu qira'a shadda wanda ana fadar ta din guda biyu amma dai qira'a da ta shara shi abin da mutawatira shine talabba da wutar da take ci balbal la yaslaha illa al-ashqa babu shiga ya kulu da ita sai wanda yake mafi tsiya cewa wato wanda yake kowa kaucewa hanyar Allah shi ne wanda zai shiga wannan wuta wannan aya ta sa malamai cikin iskari sun faɗi iskarin kuma sun dai wasa ansa an ce la yaslaha illa al-ashqa al-ashqa shi ne wanda yake kowa tsiya cewa ubangiji ya sifanta shi da cewa allazi kazzaba wa tawalla wanda ya karyata annabi sallallahu alaihi wasallama ya karyata da zuciyarsa wata walla sannan ya juya baya ya bijire da gabansa wato ya ƙi yin imani da zuciyarsa ya kuma ya ƙi yin aiki da da gaɓoɓinsa kaga wannan shine kafin tsantsa cikakki ubangiji ya sifanta shi da sifofi na kafirci kamar yadda ubangiji madaukakin sarki ya ce wa qulu hannasu wal hijara uiddat lil kafirin wato wacce aka tanade ta saboda kafirai to iskalin a nan shine ai ba kawai kafiri bane zai iya shiga wuta akwai wanda za su shiga wuta ba ba kafirai ba akwai al-mu'min al-asi wato mu'mini ne saban Allah wanda ya mutu yana saban Allah ai zai shiga wuta to ya ayar za ta ce la yaslaha illa al-ashqa kaga kamar tana cewa in ba wanda yake kafiri ba ba shiga wuta kaga da mutum zai fake karkashin wannan ayar sai ce to duk masu saban Allah su je su ta saban Allah in dai su mure da ba su ganta ba aljanna za su tafi saboda wuta Allah ya yi ta ne dan kafirai ya ce kuma ba wanda zai shiga sai su to idan mutum ya so ta gargaza sai ya faɗi wannan kuma ya fake a karkashin wannan ayar da malamai suka ce to ai akwai ayoyi da yawa wanda ubangiji ya sifanta wasu ma'asi wa ayyukan saban Allah ce kuma wanda yake yin su zai zai haɗu da azabar Allah ubangiji zai azabta shi a dalilin wannan saba kamar aya da take ta innal ladina yaquluna amwala la yataba zulman inda ba ya kulu da fi mutunihim nara wa sayaslawna sa'ira masu cin dukiyoyin marayu bisa zalunci inda ba ya kulu da fi mutunihim nara wuta ce suke ci a cikin su wa sayaslawna sa'ira kuma ba da dadewa ba za su shiga wutar sa'ira kaga cin dukiyar marayu ba kafirci nan dan mutum ya ya danna dukiyar marayu ya ce ba za ka ce da shi kafiri ba amma bai ba asiya ne bai kaba'ira ne wato ya yi aikin kabira kuma wannan narko da ubangiji ya sa ya faɗa zai iya samun sa matukar bai tuba ba ya bayar da haƙƙin baraya to kaga wannan ba kafiri bane amma kuma ga shi ubangiji ya faɗi cewa zai zai jefa su cikin cikin wutar jahannam wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fa jazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban azima ubangiji yace wanda ya kashe mu'mini da gangan ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ساكمكن سوتر جهنم kashe musulmi ba kafirci bane sai idan mutum ya halatta idan mutum ya halatta kashe musulmi yake ganin halal ne ka iya kashe musulmi wanda ya kafarta domin ya halatta abin da Allah ya haramta kuma haramci wanda yake kafiri ba ba wanda ake tantama ba wanda dukkan shari'o'i gaba ɗaya sun sun haɗa kansa to in mutum ba halatta waye ba saboda hushi kawai ai kawai zuciyarsa ta ta harzuka kawai sai ya kisa to wannan sakamakon sa jahannama yadda ubangiji ya ce kuma Allah ya fushi da shi ya la'anci shi to kaga wannan ma'asiya ce ubangiji kuma ya yi alkawarin zai jefa mai yadda cikin wuta to za a ce kuma la yasra illa al-ashqa a ce sai kafiri ne kawai zai shiga wuta to wannan ta sa wasu malamai suka ce to dole akwai ma'anar da ake nufi da wannan aya ko dai ku an zarta kun narar talanta ina na muku gargadin wata wuta mai ruwa wutan nan da ubangiji yake magana a nan ita ce wutar kafirai Ina akwai wutar da ubangiji yayi dan wanda ba kafirai da masu saban Allah in sun mutu a sasu a ciki akwai kuma ta kafirai a nan ana magana wutar kafirai wasu malamai suka ce haka ya kamata mu ce narar eh talabba duk da wannan ansa ba ta samu karɓuwa ba a gurin sauran malamai domin Allah ya sifanta jahannama da laza in kalla innaha laza laza a kulli shawa ubangiji ya sifanta wutar jahannama da laza wato me me me ci dandan ashe kalmar da laza da ta ba ta nuna wuta ce ta kafirai kawai to dole ne a binciki wata ansar suka ce abinda ya sa ubangiji ya faɗi wannan wannan aya in muku manta muku wannan sura gaba ɗayan ta sura ce wacce take makkiya kuma cikin surori da farko farko da suka sauka annabi sallallahu alaihi wasallam yana makka a lokacin da annabi yake makka mutane iri biyu ne daga mu'mini sai kafiri daga mu'mini sai kafiri waɗanda duk suka yi imani a lokacin to a tsaye suke a kafa suke ba sa waiwayar sabon Allah in sun yi imani kawai abin da yake da'a ne duk abin da Allah ya haramta musu ba sa yi sauraka kaga a lokacin ba a san wani mumin asi ba sai kuma wanda yake kafiri zalla wato daga mumini zalla sai kafiri zalla sauraka surar tana magana akan abin da yake akwai shi da wanda yake shine a lokacin ake da shi wannan bai hana lokacin da kuma aka samu muminai masu sabon Allah ba kuma wasu ayoyi suka zo suka yi bayanin in kai laifi kaza da sakamakon ka kuma da Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha ita kadai wannan aya ta nuna ce nan wanda yake aikin da bai kai shirka ba zai iya shiga wuta tunda inda ba zai iya shiga wuta ba me ya kawo wa yabi firu ba dole zalika magana gafara ai ba ta taso ba inda a ce kawai duk wanda baya shirka iya mutu ko da yake kawai aljanna zai tafi to me ya kawo wa yabi firu ba dole zalika ya kalma wa yabi firu ba dole zalika ta nuna kenan wanda yake aikin da bai kai shirka ba zai iya shiga wuta sai in Allah ne ya gafarta masa an gane ko to irin waɗannan ayoyi duk ba za ka watsar da su ba saboda kawai ta an ce la ilaha illa ashka ta ce babu wanda zai shiga wuta sai wanda yake wanda yake kafi wanda yake mafi tsiyacewa wasu ka ce a nan saboda ayar tana maganar wato wanda ya fi shakawa wato wanda ya fi tsiyacewa da wanda ya fi tsoron Allah su ayoyin suke magana a kai domin a gabacin an yi wasa yi gannabu hal'atika wanda ita ba ayar ta gaba ai ba tana nuna cewa al'aqqa kawai shine zai zai lisanci zai lisanci wuta ba taqiyu ma zai nisanci wuta ko da akwai al'atika wato al'atika wanda ya fi kowa da tsoron Allah to kaga idan ba shi kadai ne wanda ba yake tsoron Allah ko da ba shi ne atika ba zai nisanci wuta kaga kenan al'ashqa shi ma ba wai shi kadai ne zai shiga wuta ba ko da yake shaqiyun ne zai iya shiga wuta game da Allah ke fa amma ladina shaqu fa fil nari khalidina fiha ma damat as-samawat wal ard illa ma sha'a rabbuk wato waɗanda suka suka yi aikin tsiya kaga nan ba a ce ashka ba wanda suka yi aikin tsiya to suna da wutar jahannama za su shiga su dawo a cikin rana ubangiji ce la yaslaha illa al-ashqa babu wanda zai shiga cikin ta sai wanda yake mafi tsiya cewa allazi kazzaba wa tawalla wanda ya karyata kuma ya juya baya murji'awa sun rike wannan ayar masu aqidar murji'anci sun rike wannan ayar wajen cewa saban Allah baya cutar da mu in dai ya mutu yana da imani to sabansa ba zai cutar da shi ba kamar yadda kafiri in ya mutu da'arsa da da aikinsa na kwarai da zai a duniya ba zai amfane shi ba wanda kiyasin ya sa suka ce to shi ma mumini wanda yake saban Allah sabansa ba zai cutar da shi ba to wannan ayar ba za ta goya musu baya ba duba da cewa a nan sun dubi a wato wannan ayar ne amma sun bar sauran ayoyi ba su hada da su ba ubangiji ce wasa yujannabu hal atqa kuma da sannu al'atika wanda ya fi tsoron Allah sai jannabuha za a ne santar da shi ita wutar jahannama ita wutar da take wato ruwa take ci zanzan al'atika shi ne wanda ya fi tsoron Allah babu shakka a cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama babu wanda ya kai sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama tsoron Allah sannan a cikin su a aqidar ahlus sunna wal jamaa babu wanda ya kai sai da Abu Bakar As-Siddiq ubangiji ce wasa yujannabu hal atka wanda ya fi tsoron Allah ubangiji wato da sanu za a nisantar da shi daga shiga wuta allazi yukti malahu yatazakka wannan da yake ba da dukiyarsa ya tazakka yana tsarkaka wato yana yi dai ya tsarkaka malamai suka ce wannan aya tana magana a kan sayin abu da duk da cewa lafazinta yana da faɗi dukkan wani wanda zai sifantu da irin wannan sifa zai shiga ƙarƙashi amma wanda ya fi kowa cancantar ya shiga cikin wannan aya shi da sayin abu domin shi ne an tsara al'umma ba wanda ya kai shi takawa a cikin wannan al'umma akwai wanda suka ce ayar ta sauka akan Abu Dahda Abu Dahda wani mutumin Madina ne wanda akwai wani al'ansari yana da wato dabino a gidansa makocinsa wani talaka ne sai ya zama da dabinan da yake cikin gidan wannan ansari din rassansa sun faɗo cikin gidan wannan talaka idan suka yi ƴaƴa sai sun zuwa a tsakar gidan shi talakan ƴaƴansa suna tsinta suna ci saura sai yake bai yarda ba wannan ruwaya ce ta zo nake muku da yawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo shi yadda ruwaya ta ce ya kirawo shi ya ce da shi ka sayar da wannan dabino naka da madadin ta aljanna to uba ubangiji ya baka aljanna a madadin dabino wai ruwaya da ta ce sai ansari ya ce shi bai yarda ba sai labari ya je kunnan abu da sai ya je ya ce da shi nawa za ka sayar ya ce ga kudin daga suka yi kada ya ɗauka ya bashi ya zo ga abu salam salam ya ce ya ba da wannan dabino ga waɗannan marayu ubangiji maɗauki sarki ya bashi madadin sa aljanna to wasu sai suka ce wannan ayar tana magana shi abu dada shine allazi yukti malahu yatazakka وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتداء وجه رب العالمين. wato ɗan shi'a sukan kawo wannan su ce ayar tana magana akan abu da da domin su sun fi jinin su ji an ce ga wata aya tana magana akan falala sai dama da zarar suka ji an ce sai da kuka ku za su san abin da za su ce su ɗauki ayar da suka kuka su ɗora su kawo da haka sai suka ce a'a ba abu da ba ne abu da da ga kuma ruwaya na farko ruwaya ba ta inganta ba na biyu idan ta inganta kissa ce mai zaman kanta ba ta da alaka da wannan ayar domin wannan ayar sura ce makkiya kissar abu da da kuma a madina saboda haka surar ta riga kissa za ka da za ka ɗauki sura ka ce kawai wato ta sauka amma bai wanda aka saukar da tukunna ba bai lokacin ko musulunta bai ba bari a ce kansa ta sauka ba mu ƙi ba shi ma ya shiga karkashin umumin aya amma wanda ya riga ya shiga shi sai da mu ballantana sifofin da aka faɗa sifofin sun fi ɗabbaƙo a kan sai da mu sannan bayan wannan akwai da dama daga cikin shi'a wanda suka ce ayar tana magana sai da ali shi ne a tsaka shi ne allazi yu'ti malahu yatazakka suka ce sai da ake nufi da wannan aya fakhruddin razi ibn khatib a cikin tafsirinsa da ibn taymiya a cikin minhaj sunna sun kawo wannan maganar sun kuma yi raddin ta fuskar bidiya wanda ko kai aka bari wato za ka za ka yi rubu laga-laga da wannan magana a na farko sai da abubakar an san shi a tarihi shine wanda ya fitar da dukiyarsa ya taimaki addinin musulunci su lokacin addini na jariri ba shi da gata sai da abubakar yana da dukiya ya fitar da dukiya ya taimake shi shi ne ya rika sayan bayi da suke hannun kafirai ana gara musu azaba ya rika sayan su da dukiyarsa ba dukiya yana bayarwa domin ya fanshi waɗannan mutane ya yanta su su ci gaba da bautar Allah cikin yanci sai da abubakar ya yi wannan ko bai yi ba duk da ya karanta tarihi ya san da wannan ko ya ko ya so ko ya so haka ta faru sai na bakar shi ya yanta bilal ibn rabah lokacin da umayyah ibn khalaf yake gara masa azaba sai na abubakar shi ya je ya yanta shi ya saye shi da kuɗi mai yawa ana ga kamar ba ba zai iya fitar da wannan kuɗin ba dan ya saye shi amma ya fitar ya bayar ya yanta Bilal, Bilal ya zama ɗa har sai da Umar yake cewa Abubakar sayyiduna a ataka sayyidana Abubakar shugaban mu ne kuma ya yanta shugaban mu lana ambatar wannan a falalas sayyidina Bilal sayyidina Umar ya kira wasu sayyiduna lokacin da aka ta faru ya je ya sayi Bilal sai kafirai suka rika cewa a akwai dai wani abu da Bilal din ya masa da alheri shi yasa yake son ya biya shi ba ka ba haka kawai yasa yayi wannan ba dai ba ko wani abu dai ya masa wata alfarma ne a rayuwarsa shi ba zai yake sakan ka masa shi da Allah ya karyata su wa mali ahadin inda hum min ni'matin tujza ba wani wanda yake da wata ni'ima a gurin sayyidina Abubakar wanda ake neman sakamakon ta wanda za a ce Abubakar yana neman ya sakan kawo mai wannan ni'imar a gurinsa babu shi illa tiga wa rabbil alamin yana yi ne kawai don neman fuskar ubangijinsa saboda haka sai da abubakar ubangiji ya nuna cewa ya yi wannan aiki don Allah ne kawai ba don wata bukata ta duniya ba ba don an masa wata alfarma ba sai da abubakar kowa ya sani tun kafin musulunci yana cikin waɗanda suke kashe kuɗinsu fi sabilillah su taimakawa masu bukata kowa ya san kissar ibnu da gunna lokacin da sayyidina abubakar Qurayshawa suka kore shi suka ce sai ya fita ya bar musu gari ya kama hanya zai fita shi ma ya yi hijira zuwa Habasha kamar da sauran sauran musulmi suka yi sai ya gamu da wani shugaban kabilar Kara da Larabawa ana ce da shi Ibnu da wannan sai ya ce da shi ina za ka ya Ababakar sai ya ce masa ai mutanenka ne suka kore ni don haka zan tafi wa asihu fil ardi wa abudullah zan je in yawo a doron kasa in bauta wa Allah sai ibnu da gwanda ya ce misluka la yakhruj wa la yukhraj innaka la taksibu al ma'bud wa tu'inu al miskin wa taqri al dayf wa tu'inu ala nawa'ib al haqq yace irin ka da irin halayyarka bai kamata ya fita ba ko bai kamata a fitar da shi ba kai ne mai nemo abin da babu wato kai ne mai fafutukar neman na kanka sannan ka taimaka wa wanda ba shi da shi sannan ka taimaka wa baƙo ka taimaka wa abin da maraya ka taimaka wa wanda yake cikin bukata dukkan wani bala'i in ya taso da wasu da da wani tashin hankali kana cikin masu taimaka da dukiyarka a ga an magance abin yace mu je ni na saka a cikin makautaka a nan a shahid yadda ya lissafa irin ayyukan da sayyidina abubakar yake tun tun kafin ma jahiliya wato tun kafin musulunci tun a jahiliya yana yin wannan shi yasa ibnu dugunna yayi hujja da wannan cewa irin ka mutum irin ka bai dace a ce an kore shi da gari ba alheri da kake wa mutane abu ne mai yawa kuma kowa ya san da haka za ka yi mayar da shi ku tuna lokacin fatu makka lokacin da urwa ibnu mas'ud al-thaqafi kafin ya musulunta lokacin da aka aiko shi a matsayin wakilin qurayshawa wanda zai zauna tattauna da annabi sallallahu alaihi wasallam akan samar da wani sulhu a lokacin da ya zo ya ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wani yanayi yake ganin waɗannan ai kamar ma bai zata ne da su da kayayyakin su a yayyage da su dai alamar ko wasu wasu talakawa ne haka yana ga wasu kararai ne ba sai yake cewa waɗannan shashashin da wani abu ya taso wato da wata guguwa ta taso duk za su watsa su barka yake gaya maza Allah duk za su watsa su bar maza Allah wato ba za su iya tsayawa wato a buga da su ba ba za su iya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam kariya ba la hadithun an yadurru wa yad'u sai da Abu Bakar da yaji shine sai ya tura ba shi ce umsus bi zarallah ashar ne babba a wuya Abu Bakar ya kalle shi yace wallahi laula yaduna yadun laka alayya ma أجزتها لك لولا يد لك علي ما, ما لم أجزها لأجبتك yace wallahi ba dan ka yi min wani alfarma ba a baya wanda bi har yanzu ban sakan ka maka ba to da na ansa ba wato ya nufin da na rama a shayar cewa ba dan wani alfarma da kai min a rayuwa ta ba wacce har yanzu ban biya ka ba to da na rama kaga ya nuna kenan sai da abubakar yana da ire-iren wannan akan mutane wanda ya rubu ba ko da ya shi to kaga shi ya fi kowa cancanta da wannan sifa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa babu wani wanda dukiyarsa ta amfani da irin yadda dukiya abubakar ta ma na fa'ali malu ahadin ma na fa'ali malu abubakar ma na malu abubakar babu wani wanda dukiyarsa ta amfane ne kamar yadda dukiyar abubakar ta amfane yace inna min abannin nasi alayya fi suhbatihi wa malihi abubakar wanda ya fi kowa abin fada a kaina wajen zamansa da ni da dukiyarsa shi ne abubakar yace ba dan ubangiji ya rike ni ba da dai ba da na rike ni ba da dai yace walakin akhi wa sahibi ki dan uwana ne kuma sahibi na ne za ka babu wani wanda dukiyarsa ta amfani sai ta rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda dukiyar sai ta amfani ta amfani kaga shi bu kowa cancanta wannan ayar ta zama a kansa take magana sayyidina ali a makka a ƙarƙashin ciyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam kusa na farko ya yi sannan daga baya lokacin da aka yi wata yunwa ɗayan abu talib ya zama da wasu daga cikin danginsa sun rage masa irin su jaɗa abin nan su atil su ja'afar abanam salam salam ya ɗauki al'abbas da da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ɗauki wasu daga cikin ƴaƴansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki ali zaka ali radiyallahu ta'ala anhu a gidan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake ci yake sha annabi shi yake ciyar da shi shi yake shayar da shi akwai wata ni'ima ta duniya banda ta lahira da annabi yake da ita a kansa kaga wannan da za ka ce wa mali ahadi inda wurin da ya mutu shi ba annabi ya ciyar da shi sabanin sai da abubakar dukiyar sai dauka ya bayar shi ba a ba shi sannan sai da abi bai da dukiyar da ya ciyar a wannan lokacin har da za a ce Allah zai yi kimanin da ya shi shi ake bawa ba shi ke bayar ba ku tuna lokacin aurensa da rana Fatima Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta ba ta sadakin ta yace ba da wani abu da zan ba ka annabi yace aina dir'uka al-fatamiyya ina tilkanka mai karya takobi yace kana ne yace je ka sayar ita je sai ne ya kawo sadaka to kaga wannan zaka ce a tafi itimam ko da zakka saboda ka sai da aliyara da cikin fuqara sahaba sai ka ba za ka ga an ce annabi ya shela da neman taimako sai da ya kawo kudin sa ba ko sai da aljarumai ne da zaka da zakali a je ai ta kaurawa da su amma batun dukiya ko da ba su Abu Bakar su Umar su Usman su Abdurrahman bin Auf su Sa'd bin Abi Waqqas waɗannan su suke fito da kilin dukiya su baya sai da Abubakar shi ya bada dukiyar da ba wanda ya iya bada irin ta domin shi ya dauko dukiyar ta kacau kaf ya kawo ya juye gaba maza Allah ya ce duk gashi nan na bayar na bai ce bai kamar wa iyalanka ya ce na ba musu Allah da maza wanda da wannan ne sai da Umar ya ce ka fi gaban alkoyi da kai ka ku kayi mana kuncin ka tsire mana to kaga wannan idan an ce shi ne allazi yuti malahu ya tazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza to lalle za ka ce eh abu bakar dan ma li ahadin indahu min ni'matin tujza babu wani wanda yake da wata ni'ima a gurinsa wani iki da wani abu da ya yi masa na ni'ima wanda ake neman sakamakonsa wani zai iya cewa to ai ba za a faɗa haka ba saboda shi ma banza Allah ai akwai ni'imarsa da ya yi wa abu bakar ita ce ni'imar shiryarwa shi ya shiryar da shi a nan sai mu ce ai ni'imar da ake magana a kanta ita ce ni'imar da ake iya biya sakamakon da ni'imar shiryarwa a nan sallallahu alaihi ba wanda ya sai biya shi akan wani ga annabi ba baya baya la la as'alukum alayhi min ajr ba da neman wani lada akan to al'ada baya neman a biya shi lada saboda wannan abu ne da ba za ka iya biyan ta ba ita kuma wannan ni'matun tujza wacce za a biya ake magana idan ka ce ana ni'imar musulunci ma za ta shigo nan to babu kenan wanda ayar ma za ta tabbako a kansa tunda kowa wanda ya yi imani to akwai wata falala akwai wata bayo akwai wata alfarma ta annabi sallallahu alaihi wasallam da take wuyansa ina kaga babu wanda aya za ta rabu ba don haka ni'imar da ubangiji yake magana ita ce ni'imatul qudsa amma ni'imar imani wanda babu wanda zai iya biyan ta babu babu babu saboda haka wannan aya sai da abubakar shine farkon wanda zai shiga karkashin ta sannan dukkan wani wanda zai kwatanta irin abin da ya yi shi ma sai biyo baya Allah ce Allah zai yi malahu ya tazakka wanda yake ba da dukiyarsa yana neman sarkata wannan hannunka bai sanda ne ga kushiya ga kurashawa waɗanda in sun fito da dukiyarsa sun ciyar to suna yi ne domin wani alfahari dan riya dan a faɗa dan a ji sun yi a shi ba haka yake ba shi yana bayarwa ne yana neman ya tsarkaka a gurin Allah yana neman ya tsarkaka daga dattinsa yana neman dukiyarsa ta haɓaka a gurin Allah Allah yana cewa ma ataitum min riba liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu inda Allah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajha Allah fa ulai ka humul mud'ifun duk abin da za ku bayar na riba dan ya haɓaka fi amwalin nasi cikin dukiyoyin mutane to ba zai haɓaka ba a gurin Allah amma abin da za ku bayar sadaka dan Allah to wannan su ne Allah yake hindinta musu to saka sai da abakar dukiyar da yake fitarwa ya bayar ba ganin idan wani ya kira ki ba ba yana yi bane dan a yaba masa dan a ce yayi dan yana neman a zabe shi ko wani abu irin wannan yana yi ne ya tazakka yana neman ya tsarkaka Allah ce wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza babu wani daya da yake da wata ni'ima a gurin sa da ake sakan ta masa a kanta illa tida wajhi rabbil a'la sai dai neman yardar ubangijinsa wanda yake al'a'la wanda neman fuskar ubangijinsa wajhi rabbil a'la wato yana fatan ganin ubangijinsa ranar gobe kiyama kuma wannan buri nashi zai cika ubangiji madaukakin sarki zai sanya shi cikin waɗanda za su ga ubangiji wanda sauka yarda kuma da sannu zai yarda wato wanda ya sifantu da waɗannan sifofi da sannu ne ubangiji madaukakin sarki zai ba shi abin da zai gamsu ya yarda ya ce ubangiji ka karrama ni ka girmama ni ka bani bukata bukatu na fiye da bayan da nake bukata ya nake nake tsammani ubangiji ka mu wato sai ya ji ya gamsu ya yarda da abin da ubangiji ya bashi waɗannan ayoyi suna nuna duk mutumin da zai ciyar da dukiyarsa to ya ciyar da ita fi sabilillah kada ya ciyar da ita da wata manufa manufa ta duniya ko dai ya ciyar da ita dan a yabe shi ko ya ciyar da ita dan an dame shi akwai wanda yake bada dukiyarsa dan an dame shi ko a dan a daina damar shi mutane da sun dame da kai bara dai dan ba su wani abu kaga wanda yana bayarwa ne dan an dame shi kuma dan a daina damar shi nan gaba wannan ba dan Allah yake bayarwa sannan zai bayar zai bayar da abin da yake so ba abin da ba ya so kamar da Allah ce wa atal mala ala hubbihi ala hubbihi wato yana son abin kuma ya dauka ya bayar wanda zai dauki abin da baya so ya bayar wanda ba kyauta yi ba lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun da za ku samu wannan alheri ba sai su kun bayar da abin da kuke so abin da duk ba ka so kamar da Allah ta wala ta yamma khabitha tunfiquna minhu wa lastu bi akhidhi illa an tughmidu fi kada ku nufi mummunan abin da ba ku so ku ce za ku bayar ko ka ba ku karba ba sai dai za ku rutsa ido amma ku kanku bai muku ba ko ku bayar ku bayar da abin da kuma kuke so wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira inna ma nut'imukum li wajhi Allah la nuridu minkum jazaa'a wa la shukura suna ce da dukiyarsa a bisa suna so ala hubbihi a bisa suna so to abin da zaka dauka yayin da zuciyarka take so take gaya maka kafa kai kafa kai ko ka rage amma ka wato sa kafa ko ka abin da ka taushe bukatar zuciyarka ka yi wannan abin to shi ne wanda ubangiji na ɗauki sarki zai karɓa ya ainihin renan makashi duk wanda ya so zai shiga aljanna wanda ka ga ya ki shiga aljanna shi ne baya so kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta kullu ummati yadkhulun aljannata illa man asa qalu wa man ya aba ya rasulullah qala man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba duk al'umma ta za su shiga aljanna sai dai wanda baya so sahabbai suka ce waye ba zai so ba ya rasu Allah ce wanda ya mun da'a ya shiga aljanna wanda kuma ya ki wannan shine ya nuna baya so Allah madaukakin sarki ka sa mu cikin masu san aljanna masu yin aiki dan ita masu yin aiki dan Allah wanda za su karkace zuciyarsu dan Allah Allah madaukakin sarki ya karbi ayyukan mu wanda za mu yi na sirri da na bayyane a wannan shine karshen wannan sura صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين